من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin sayyidina aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na da magaram a wannan ƙasa ta mu ta Nijar a yau alhamis shida ga watan rajab shekara 1445 wanda ya dace da sha takwas ga watan januwari jambiya shekara 2024 muna cikin tafsirin suratul kitali ko suratul muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a aya ta goma a wannan sura mai albarka fadin allah subhanahu wa ta'ala afalam yasiru fil ardi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
الله سبحانه وتعالى كي ألم أفلم يصيروا في الأرض shin mutane ba sa tafiya a doron duniya ana nihin masu ƙayyata annabawa da masu kafirce ma dokokin Allah su tafi yawon bude idanu mana a doron wannan duniya su ga mutane masu ɗabi'a irin tasu ta ƙaryata annabawa da kafirce wa Allah yaya ƙarshen rayuwar ta zama kyautai ko shi kyautai za su gaba ta yi kyau ba shi yasa Allah ke cewa afalam yasiru ya aniha almushrikina billahi almukaththibina lirusuli ana nihin wa shirka da Allah masu ƙaryata manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne Allah yake ba su umarni shin ba su yi tahiya mana a doron duniya bayan diru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su yi dubi menene ƙarshen masu ɗabi'a na ƙaryata Allah da kafircewa Allah da ƙaryata manzannin Allah masu irin wannan ɗabi'a na can daure a da kafin kai kama wannan duniyar kaka ƙarshen su yayi yaya suka kwashe da Allah sun gama lafiya bai yi kyau ba da haka kai lissayi ka je ƙasar yaman ka kalli gidajen adawa har yanzu yana nan kuhansu kaje yankin daga saudiya ka yi arewa kan ka zo jordan cikin saudiya ka ga gidajen samudawa yadda allah ya su kaje yankin madiyana ka ga yadda wannan kasar jordan kai ka ga yadda allah ya da mutanen annabi lutu masu luwaki wurin yana nan an bar shi don ya zama aya ka je misra ka ga aikin mulki irin na fir'auna kuma ka gaggawar fir'auna da ya karyata annabi musa ya kafirce ma allah mulkin shi da sojojin shi gaba daya ka gama su aka kashe to kuma sai kai Oyo.
ka yi nazari ka ga ƙaƙa tunda su ba su yi ƙarshe mai kyau ba kuma abin da ya hana su kyakkyawan ƙarshe ƙaryatawa kai kuma ne ka zo kai ma kana ƙaryatawa kuma kake tsammanin kai kyakkyawan ƙarshe Baiwa.
kaga ka hau turbar da Suka hallaka wa.
aka halakar da wasu kai ma halakar da kai da ai wa najjal mu'minina min baini azhurihim kuma ga yadda Allah ya tseratar da mu'mine daga cikin su Gaskiya ne.
wanda suka yi imani ba su ƙaryata Allah ba su ƙaryata manzanni ba ba shirka su da bala'in ya zo sun fita gari ɗaya wuri ɗaya Allah ya ka bala'i kafirai su hallaka mumini su tsira ka gani ko a wani lokaci haka ake yi Mm.
kafiran su hallaka muminin su tsira da haka nan ka je ka yi dubi ka gani dan marallahu Alaihi.
alaihim Allah ya rugulguza su ya rusa su. ba ɗaya da ubangiji ya rage sai ke cewa wani kafiri na amsaluwa Mm.
kowane kafiri da ake da shi a duniya a da ko a yanzu ko a nan gaba yana da irin wannan ƙarshen mai muni kwatankwacin na waɗancan ba wani kafirin duniya da zai sha ko a gabanka ko ba a gabanka ba ko a gabana ko ba a gabana ba ba mamaki kafirin zamaninka kai ka mutu bai hallaka ba amma zai hallaka ka bari ranar kiyama za ka gan shi a wulakanta in dai ba musulunta bai in ka ga bai hallaka ba to musulunta ya hanyar da ka bi ita ya dawo yake bi ita ta cece shi amma kafirci bai taɓa ce ta mai shi ba an gane ko? da haka Allah ya haka Allah ya buga misali da su sai Allah ke cewa ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
zalika abin nan da ya faru na Allah ya hana ma duwan kafirin duniya kyakkyawan ƙarshe azaba ce da musiba ce ƙarshen shi taɓewa da asara da wahala ce ƙarshen shi ko da da farko shi babban mai jin daɗi ne su kuma muminai komin wahalar da suke shi inda suka rike imani nasara ce da jin daɗi shine ƙarshen nasara da taimakon Allah da samun babban matsayi shine ƙarshen to me yasa haka ke faruwa bi anna allaha maulal ladina amanu Mm.
saboda shi Allah shine majibincin masu imani kamar yadda yake cewa Allahu waliyyul ladina الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور Allah shi ne majibincin masu imani mai ƙaunarsu mai taimakonsu mai ba su agaji da kariya idan ko Allah ya ba ka agaji da kariya duk duniya ba ta isa ta ƙwace wannan agajin ba ta ƙwace wannan kariya an gane ko shi yasa Allah ke cewa in إن yansurukumullahu ينصركم الله فلا غالب لكم idan ubangiji ya ba ku nasara ya taimake ku fala galiba lakum duk duniya ba mai rinjaye ku وإن amma يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده amma idan ya tabar da ku duk duniya ba ku da wanda ya isa ya taimake ku bayan Allah da haka Allah ne maulan ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum su kuma kafirai ba su da majibinci domin wanda suka dauka majibincin shi makarya shi ta kare balma shi ya riga su zuwa azabar da suke gudun su yi inda suke gudu a cece sa kasa shiga shi yana ciki mai ceton su Kai da yarda ya sa.
da Allah mai belinka karkai kaso yana kaso Kai. Ai shi kenan.
ga ya mune da za a yi A ai shi kenan kawai.
shi an kama shi da shi deja yana can kai kuma kana so ku yi magana da shi kana ranka yadda ya za a yi a fitar da mu fa daga wannan matsala so fa suke su kama ni kaga abin da zai ce maka ni har sun kama nan ma Cikin sanyi ka zuba da.
ko A kwarai.
to shi wanda kuka ɗauka zai kibince ku ya taimake ku shi ma ta kan shi yake awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina ana aman fahu da hamadiku wa dallana lahum fa minna rakubuhum min hakul wa lam yamana ibu masharib afrashkum wa takhadhu min dunillahi alihatan la yastati'una Jundul lahum.
la yastadiuna nasrahum waɗanda suka rike abin bauta suna so su cece su taimake su ladda ta yi dugu-dugu to su kama musu su ma radda ta ɓacin su ma ba su iya taimakon kansu na san ku mutum mayunwaci ne ba zai iya baka abinci ba yunwa tana neman kashe shi ko tsayuwa bai yi sai ka zo wurin shi kana cakar ruwa mana asiri ni da 'ya'yana mana cikin jin yunwa yaya ya mutu kana neman ya agaji ka kakka mutu kana da hankali ba ba ya da ko anini duk duniyan nan ba duk in kaga shanu ba nashi bane in kaga gida ba nashi bane yana kabari an binne shi an raba gada shi sai kake cewa imani arziki imani arziki da Allah da hankalinka wa ake roƙa arziki rayayye ko matacce wa tawakkal ala alhayy وتوكل على الحي الذي لا ku يموت dogara ga rayayyen da baya mutuwa shi yana da rai wane yana da rai to wane in an jima shekaru kaza babu shi shi kuma Allah dindindin yana nan وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له fabtagu inda lahir rizika ku nemi arzikin ku gun Allah wurin Allah fa abuduhu ku bauta mishi washkuru lahu ku gode ma ni'imar da ya muku sai ya ba ku arziki duk da a kare ƙarya ilahi turja'u zuwa gari za a mayar da ku da haka Allah ke cewa wa annal kafirina la maula lahum saboda kafirai ba su da majibinci wannan aya ranar da aka yi yakin Uhud Na'am.
bayan abin da ya faru na kashe musulmi kusan saba'in ya faru amma wasu rauni sai a lokacin shugaban kumandan ɗin kafirai na wannan zamani shine abu sufyan bin sakara sakara bin harb abu sufyan sakara bin harb shine ra'isul mushrikina yawmul uhud to a lokacin nan hina sa'ala anan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa ina muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce ina abubakar ya ji shuru ya ce ina umar ya ji shuru radiyallahu anhu Amin.
falam yajib ba su amsa mishi ba wa qala sai yace amma haula'i kada halaku yace da muhammad da abubakar da umar wannan mun kashe Wayo, bai sani ba. Suna nan a raye.
yana jin daɗi ya ce mun kashe su. ba su a yanzu fa a ja ba umar bin khattab radiyallahu anhu sai umar dan Khat- dan khattabi ya amsa mishi Allah rada umar Amin. Amin.
fa kada yace kaddabta ya addu'allah Kyau.
ƙarya kake makiyin Allah Gaskiya ne. Gaskiya ne. Haba.
wanda mutuwar manzon Allah take faranta maka rai mutuwar babban waliyin Allah Abubakar take faranta maka rai mutuwar waliyin Allah Abubakar wani Umar take faranta maka rai to ƙarya kake ba mu mutu ba muna nan da ranmu yace bal ba mutuwa ba ba ma mutuwa ba abqallahu ta'ala laka ma yasuka Allah zai ci gaba da rayar da waɗannan mutanen da rayuwarsu take bakanta maka to haka zaka rayu cikin bakin ciki Harallah.
suna nan da rai Gaskiya ne ba.
tun da rayuwarsu kai bakin ciki ce to kana nan cikin bakin ciki kai ba Masha
yanzu sai ke cewa waɗannan da kake kidayawa suna cikin rayu sai abu sufiya ne yake cewa ni dinnan mu dinnan yake ce musu hubal ta ɗaukaka a'ala hubal a'ala hubal yau hubal ta ɗaukaka Kasa ne, ta yi kasa ne.
sai manzo Allah ke cewa ba za ku amsa mishi ba Kya.
kamin ya suka ce ya rasulullah wa ma naqulu me za mu cewa wajen ba shi amsa da Kya. Sahabbai kenan sallama.
kada sai ce musu qulu Allahu a'ala wa azza ce Allah shine madaukaki shine mai girma mabuwayi ba hubal ba gunkin banza ka ta kon wuki sai suka faɗa haka sai ke cewa lana uzza wala uzza lakum mu muna da uzza wai yana alfahari wai su suna da uzza amma musulmi ba su da uzza Aikin banza.
sai manzo Allah ke cewa ala ta yi wuru ba za ku amsa mishi ba kana suka ce wa ma na kuli ya rasulullah ni za mu faɗa mishi ya manzo Allah kare yace kulu Allahu maulana wala maula lakum ku ce mishi Allah ne majibincin mu ku kun ba ku da majibinci wazza ba ta isa wazza ƙarya ce wazza ɓanna ce ba za ka san ba uzza da hubal ba madaukaka bane kaskantattu ne Allah shine madaukaki ba za ka san ba cewa in ka rike wani ba Allah ba ka rike rabon ubangida sai ranar da mala'ikan mutuwa ya tunkaro yau ba ga ana ta kai ana kawowa ba hatta idza ja'a adamul maut har lokacin da mutuwa za ta zo ma ɗaya daga cikin su tawaffatu rusuluna sai manzanninmu da za mu aiko su karɓi da su karɓe shi wahum su وهم لا لا يفرطون.
يفرطون ba sa sakaki a aikinsu ba sa ƙari ba sa rage a lokacin da aka ba su ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق sun sannan bayan sun karɓe shi du ilallahi sai su mai da shi zuwa ga Allah waye Allah din nan? maulahumul haq majibincin gaskiya ina majibintan ƙarya ina mauloli na ƙarya maulana wane maulana wane yana ina yau ka tafi wurin maula na gaskiya idan shi ka rike maula tun a duniya ka tafi wurin maulanka idan ka rike wani maula da ba shi ba ka bar maulanka na ƙarya shi ma kan ya zo ku gami ko ya je za ka tarda shi ku gami cikin azabar Allah shi ya sanya Allah yake gaya mana shi wannan addini na Allah shi ne Allah ne ya zaɓe mu ya zaɓi wannan addinin nan huwa sama kuma da musulmi ملة أبيكم إبراهيم Mm.
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس Mm.
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Mm.
واعتصموا بالله saboda ne هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah yake cewa wa atasimu billah ku yi riko da Allah ku riƙe Allah ku riƙe Allah ku yi imani da Allah ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga dokar Allah ku bi wanda Allah ya ce a bi shi shine manzon Allah da annabawa alaihi wa alihi wa sallam
ku bi dokar Allah ba canji ba tsari shine riko da Allah shine riko da addinin Allah huwa maulaku saboda Allah shine majibincin ku ba ku da wani majibinci in ba Allah ba shi yasa annabawa ma suka bi da shine majibincin su annabi ibrahim ya bi shi annabi nuhu ya bi shi annabi hud ya bi shi salihu ya bi shi aibu ya bi shi musa ya bi shi annabi muhammad ya bi shi shi yasa dan allah ya huwa maulana shi yasa manzon allah dan ya nuna mana gaskiyar haka sai ya zamanto ya fi mu yawan sallah saboda allahu maulahu kwarai kwarai yayi riko da mi Allah yawan sallah tana nuna mi wa atasimu billah ya rike Allah ya himi yawan azumi ya himi imani ya himi gaskiya ya himi ibada ya himi kyauta ya himi sadaka ya himi zumunci ya himi yada addini ya himi kokari cikin addini saboda Allahu maulaku huwa maulakum Allah ce fa ni'mal maula ai ko madalla yayi dadi kayi nasara a ce Allah shine maulanka wa ni'man nasir madalla da mataimakin da ba zai yi ƙarya ba ba zai ba zai gasa ya kasa a guya ba duk in dai shi ne ya taimaki wanda suka bi shi madalla da taimaki mataimaki ya zama Allah ne wani ba Allah ba bai taimakon kowaye shi wala tad'u min dunillahi ma la ولا ترى yanfa'uka من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك fa in fa'alta فإن فعلت فإن فإن فعلت فإن فإنك- فإنك إذا فإن من فعلت الظالمين.
فإنك إذا من الظالمين saboda wa in yamsasaka Allahu bi وإن dhurrin fala kashifa lahu يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو wa in yurdika bi khairin وإن يردك بخير فلا راد لفضله مم.
يصيب به من يشاء من عباده مم.
وهو الغفور الرحيم Allah ke ta kada ka kira wani Allah wanda banda Allah karka kira kowa shi yake nihi banda Allah karka kira kowa kiran wani ya baka agaji a abin da ba mai iya yi sai Allah bautar Allah ce ba a ma kowa har annabawa da mala'iku dan su ma kiran Allah suke wannan ce wai ta kawo za a za kai da zaman nan akwai yan iska malam wai a wannan magana ce da Dr. Idris Abdulaziz yace Allah kadai ake kira iyaka na abudu wa iyaka na sa'in wai malamai suka ta sa shakwara wannan abun rishin ladabi ne ga kai yanzu akwai duk duniya wanda kai ka kai rishin ma annabi ladabi duk duniya matsiyacin banza matsiyacin wahi kai da kake son wani mutum ya ɗauki mutanen ka su ɗauke ka a matsayin annabi muhammad din ba ka san abu annabi muhammad ba ka san abu sun da shi makiyin allah bakin makiyin allah kafiri azzalimi mutuncin al'umma wanda ka kama mutane musiba wai ka zo ka raka wannan kawar da lalacewar zamani da nisa da zamanin annabta kai ne a gaban sai na abubakar da tuni wannan ba a kasance masu kawuna ba wai wani hau wani gwamnan banza mara takaici sakare dan siyasa wai wani ya shiga cikin magana wai dan an bashi gwamna kai da jaha ce aka baka kuma iya shekara takwas ce zaka kuma ka tsuwa Allah ya barka kai shekara takwas ma kana gwamna fa walakanta ce zaka yi addinin Allah ne ka saba waɗannan da kake gani na rantse da Allah ba sun kare ka ba kai hede ka kare su da ɗan kuɗin da kake samu na gwamnati ka ba su na ba su ka tsiyata irin ka kare rishin hankalin naka wallahi sai ka gane kudanka wai saboda huwa maulaku a ce Allah shine majibincinku ba ku kakku kira wani ba Allah ba wai ya zama rigima wai da musulmi ya ko da arni an yi wani rigima na rantsa da Allah dan yan bori ba an yi wani rigima da su ba yanda kai ka zama dan bori ka ce mishi kai waye majibincin al'amarin duk wanda za a kira a bar a bar shi a bar shi a kira Allah gaskiya ne ko sai maka ne gaskiya ne ya aka yake kiran buri sai ce ga da maka uwaye da haka ni da ya ce maka Allah ba gaskiya bane ya hi ka hankali kai hakana gwamna baka da hankalin da gani iyaka na abubuwa kan tsayi dan wadancan ribabbin suna zuga ka Allah sauƙaƙe da haka yake cewa huwa maulakum shine majibincin ku fa ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da wannan majibinci Allah madalla da mataimaki shine Allah ƙarshen suratul baqara da yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabatu alaiha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت مم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مم.
ربنا ولا تحمل علينا إزرا كما حملته على الذين من قبلنا مم.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ندائي.
واعف عنا نعم.
واغفر لنا مهم.
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين anta maulana kai ne majibincin mu su wane ne suke wada wannan Allah a farka aya ce amanar rasulu imam indila ilaihi wa min rabbihi wal mu'minun annabi da mu'minan da suke zamanin shi su ne mu'minan anan sai in kai kai kamar su baka ciki a lokacin da wannan aya take maganar ku imanin su sun yi imani da haka sun da suka ce huwa maulana Allah ne maulanmu kai kuma ka zo kana maulana maulana maulana wane ne maulana wane ne abada huwa maulana shine maulanmu fansurna ala anta maulana kai ne maulanmu Allah fansurna ala alqaumil kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai sai Allah ke cewa ana إن akara الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون كما والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم inna allaha lalle allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati zai tabbas ne zai shigar da ma- wanda suka yi imani suka yi aiki da sunnar manzon ya sallallahu alaihi wasallam dan ita ce amalus salih bid'a ba amalus salih bace sunna annabi ce kadi amalus salih gaskiya ne wanda suka yi imani ba ƙaryatawa ba imani da ƙarya ba ba imani da yan damfara ba imani da yaudara ba imani da Allah Allah imani da abin da manzon Allah ya aikata sahabbai suka aikata zalla ba kuskurima ba yaudara ba soki burutsu ba ƙarya ba nufaƙa ba zindiƙanci to tabbas wanda suka yi haka Allah ya kawo zai shiga da su aljanna ta jarimin tati al'anharu wanda aljannu aljannu wannan al- wannan wannan koramu suke gudana a ƙarƙashin bainayen aljanna akwai alje- al- wannan koramu a gidajen aljanna za mu ji wani irin a- wannan koramu ne na menene da nami a wannan sura yanzu dai an gaya mana koramu ne suke gudana a ƙarƙashin bainayen aljanna ko to za a shigar da masu imani cikin aljanna walladina kabaru su kuma kafirai fa ko dan waye ko wa kabi ko wa karika ko waye mai gidanka kowace ƙasa ka huto ko daga gidan suwa ka huto ko daga gidan annabta ka huto ko kai ka aiki annabi ko annabin ya aike ka kai kafirce ma Allah ka kafirce ma wannan annabi dangantaka ba za ta amfane ka ba wuta za a danna ka da haka dan annabi Nuhu an danna shi wuta a danasin alqur'ani haka ne baban annabi Ibrahim an danna shi wuta dami da nasa alqur'ani wani ta yi baban man shi bane ma'aihi wan baban shi ne alhamdulillah mu je wan baban ne kai wan baban ka wani ne ai dai baban baka banka bane ko wan baban shi ne annabi ran ko alhamdulillah uba ne ko ba uba bane wan uba ko nan muka tsaya uba ne ko ba uba bane an danna shi wuta wan uban annabi muhammad abu lahabi an danna shi wuta ta gaya mini na wata nasaba kuma akwai wani mai darajar zai ceci wanda bai yi ba imani kai ka ce ai komi in aka bi ka an je aljanna a'a ƙarya ce kai kai aljanna ka samun kuɗi ka yaudare su ka kaya zama shaidanin su sai an je lahira ai tsine tsine Allah tsine maka Allah tsine maka ai kaji gaskiya ka kibi ai ku kai kai yaudare mu mun dauka kai malamin Allah ne a da ya ce maka shi malamin Allah ne da man bai ce maka ba annabi ke bi ta ya buwa ne tun anan duniya yake daga ya maka wanda zai bi ba annabi ba ka zo ka bi shi kuma ka je lahira kana wanda mai mai dan kai baka da hankali da haka nan wallazina kafaru su kan wannan kafirta da tamatta'una ya tabattauna suna ɗan jin daɗi a wannan duniya duniya ne wurin morewa su wurin jin daɗinsu suna yan zinace zinacensu suna damfare damfarensu suna karyace karyacensu
hai dai min sun aiwatar da brama ba zan faɗi mutanen ba ba zan faɗi inda aka yi mun ba
wasu manya manyan malamai suka kinkima rawani suka je suka ce to saboda yan adawa suna shirye-shirye sun samu malamai sun sa akwai alamun wannan gwamnati za ta faɗi dai mun sai ai dai kun gane kwaci mulki ko to yanzu abin da muke so a gaya ma ranka ya daɗe don kada asiri ya tonu ya kawo miliyan saba'in da sabuwar mota mu ma ɗora shi gwamnati shi ko kwansanye in ya in ya tsaya ka da shi zai to shi ne shi wanda aka gaya ma din yana girmama malamai bai so ya wulakanta su ya tabbata ko in aka kai shi wajen sama walakanta shi za- walakanta shi za a yi sai ce musu to abinda za a yi ku saurara wannan ce ta kaku yi sai samu miliyan arba'in da mota sai ya ba su ya ce ku tafi. kawai suka yi suka nemi audience ga matar wani babba ai mai gida ya ba da kuɗi a bamu wani ya cinye kuɗin ta ce mai gida eh ban tamanin mai gida zai iya ba ku wannan kuɗin ba miliyan arba'in ba ko dala arba'in ya ba ku mai gida bai mai gida haɓar bai shi da Allah bai rai duka mai Allah ba ka so ba ma yarda akwai Allah ma ya ce kun ga wannan wallahi na san wani ne ba ku sai ta yi kiran wannan mutumin da ya zo ya ta ce ku mai da magana da kawai a kaza kaza ta ya ce mata ga yadda aka yi ni kuma dan kasa kuma ta a matsayin hididattawa daga yankin mu suka hutu malamai bai kamata ba su kaskanta shine na kuɗi na ɗauka na basu sai wannan ya soke kai wannan soke kai dala da wannan kawai da wannan an da fasu
yawo suke su yi nan su ce a ba su kaza in kai addu'a in aka ɗauka aka baka ba tare da kayi damfara ba ba shi kenan ba in aka girma ma ka aka baka ne yau laifi amma ka ɗauko damfara ka ce za a yi kaza za a yi kaza yana ne to su kafirai ya tamatta una suna yin daɗin duniya wa ya akulu da suna ci kamata akulu an'am irin yadda dabbobi suke ci suna sha ma'ana ba su da guri sai ci da sha kamar yadda dabbobi ba su da guri sai ci da sha to su dabbobi dan gurin su ya zama ci da sha ne ba matsala bane da haka Allah da ce ba masa hankali bane kuma bai dora musu ba ibada wannan abin shine su ci su sha a yanka su shine ibada to kai kuma akwai ibada akwai hankali ta da kai to tunda kai ka koma ka koma irin yadda dan akuya yake yayi barbare shi ya je ya ci ciyawa in ya gaji san mutane ya sa kai an an je shi huta da gudu ana shegen dan akuyan ne yayi kaza kai kuma ya ka zaman to shegen mutumin ne yayi kaza ko ka cuci wannan ka damharu wannan to kai dan akuya in ya sha kai baka sha ba dan da akuya bai laifi wannan da ya gurbi da shi sai shi ko ya din shi ya huta da gudu ba shi zai sai da shi ba ya more ko bai more ba kaga dan ya dauki wannan dan abu dan haƙin shi ne ma hudda to kai kuwa ka zamanto irin shi to ranar lahira za ka zamanto shi wannan dan table din da dan jaki da raƙumi da tinkiya da maraƙi sun yi ka da rai har kana neman ka zama matsayinsu fannaru masawar lahum wuta ce makomarsu Allah tsare mu da wuta ta zama makomarmu an gane ko fannaru masawar lahum wuta ce makomarsu sai mene ne karshen aya وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم sai Allah ke sake tunatar da annabi da mutanen da ya zamani da su yake cewa yaron nan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ka ayyin min qaryatin akwai da dama cikin al'ummomi hiya ita waccan al'ummar ta gabata ashaddu min qaryatika ta fi tsananin kayan yaƙi ta fi tsananin ƙarfi ta fi tsananin tattalin arziki ta fi tsananin kaza ta fi tsananin kaza game da alƙaryaka sun yi alƙaryaka ci gaba amma waɗannan ci gaban nasu ma mun hallakar da su garinka da suka kore ka makka waɗannan kafiran da muka hallakar sun yi makka ci gaba a halaka nahun muka hallakar da su fala nasira lahum ba su sami mai taimakon su ba malaci wa hada da hadidin shadid wannan tsoratarwa ce mai tsanani da alkawarin azaba ga mutanen makka idan suka ƙaryata manzon allah sallallahu alaihi wasallam وهي سيد الرسل domin shine shugaban manzanni wa khatimul anbiya kuma shine cikamakin annabawa fa idza kana Allahu azza wa jalla kada halaka al-umam alladhina kadzabu ar-rusula qablahu idan Allah ya halakar da al'ummar da suka karyata manzanni gabanin zuwan annabi bi sababihim saboda sababin kafircin su wa qad kanu ashaddu quwwatan min haula'i su kuma sun yi waɗannan al'umma na annabi ƙarfi na tattalin arziki da makamai da tsaro fama za zannu haula'i to menene zaton waɗannan kafiran da zamanin annabi me suke tamahanin Allah ya aikata da su fid duniya wal wa ukhra a duniya da lahira eh ai kaga abin ba ba karami bane ko fa'in rafa'a an kasirin minhum ukubatan fi duniya duk da muna ɗauke musu ukubobi da yawa daga cikin duniya libarkati wujudihi saboda albarkar samuwa a rasulun nabiyyin rahama zaman annabin rahama cikinsu akwai azabar sun cancanta sai a ɗauke saboda zaman annabin a cikinsu albarkar annabin ake raga musu to ko da an yi haka fa fa'innal azaba ita azaba cikakkiya ce za a ma kafire ko a nan duniya an daga masu kafa to da ta duniya da ta lahira in suka je lahira za a gama musu kun fahimci abin da ake ni idan akwai azaba ɗari da ya kamata a musu a duniya sai girman annabi da darajar annabi ta sa ba a musu ba in aka je lahira kuma ta akwai azaba dubu to sai a ɗauko dubin lahira da ɗarin duniya ta zama dubu da ɗari ɗaya a musu ya meri an bashi ne ka bada na musiba ana bin ka bashin musiba akwai akwai na fa'ida babu fa'ida komai Allah tsari abinda wannan aya take so ta nuna mana a yanzu mu in mu ne idan Allah bai kyale kasashe masu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin tsaro da technology yana aika musu azaba ba su iya kaucewa ya aika guguwa ta kakkarya gidajen Amerika a yi ruwan tabo a yi na laka a yi na sanyi a yi bala'i a faransa a yi bala'i a ingila a yi bala'i a jamus a yi bala'i a a a a duk ƙarhin takalolin su ba su isa su hana wannan bala'in ba sai dai su rika cewa a kwashe mutane gwamnati za ta kwashe mutane daga gidan ta yi gargaɗi kowa ya bar wurin wato ba za a iya tunkara abin ba ko cinta sai dai a gudu kuma in aka gudun he iskan ta karkata ta bi so da dama take in ana aka ce iskan za ta bi misali misali ne kan da magara sai aka ce to a gudu a koma tanu iskan he ta he ta ba ta bin da magara in ta bi su tanu din ta kashe kuma ba su gano ba ta canza hanya sai sun ji ta a tanto ya aka yi a canza hanya ta yi domin ku take bi akwai ɗiyan bandan da he ta laƙume su kuma wallahi ta laƙume su to da Allah idan sa Amerika ana haka ya kamata a Nijar a rika jayayya haka mu suna jayayya da Allah suna warwane ne ku da ma ake ganin ba kowa bane ko ba haka bane da Allah aka kwatanta Nijar da Amerika a magana ci gaba da tsaro da ƙarfin soja da tattalin arziki da makamai da katankaloliji da kariya kamar rini ne kun san rini wani kata ice ko wanda ya yi metir kama hamsin gaba sama to sai ka gama shi da yakuwa ka ce wannan tsawon su da da Allah akwai bambanci ko babu to ya kamata ashe mutumin da yake nan afirka irin su niger su ghana su nigeria su benin mu ji tsoron allah tunda allah yana yin azaba a duniya ma ga kasashen da muke tsoron su allah tura azaba iska wannan ba ta ji tsoron su ba ruwan sama bai ji tsoron su ba kai dan adam da hankalinka da karhinka kai kana tsoron sa kana tsoron banza domin fada nasarar lahu innahum la la maula lahum bas da maula kai kuma in kana in kai imani sai Allah ya kyale ka ba taba yin guguwar Katrina ba ku duba a tekun Indonesia da suka ware wani wuri suka yi wasu manya-manyan hotel bakin teku inda ake dankare iskanci Zir kake wuni ka kwana.
ana luwaɗi wai mazinaci shine karamin lalatacce akwai wanda ya yi zinayen luwaɗi akwai wanda in ya je wurin tsirara yake sai ya wata guda a tsirara Shage. Kaga dan banza.
da Allah ya tura mai sunan gugwai sinami wa ya tsira Ah, haba malam.
da aka musu mai ɗinkin duniya ta yi ƙara Wace?
ya sa ba kai moshi mai ɗinkin duniya ce gaskiya wannan abin da Allah ya yi ya kamata a kira jakadun Allah a yi maganar su
Wa ne su?
shiru da rika cewa to shi yanzu dai sai a ɗauki mataki dai a kauce ma irin waɗannan wuraren
Kyau.
an gajiya ko wallahi mu da mu ake sai Allah ke cewa أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم afa man kana ala bayyinatin min rabbi yanzu mutumin da yake bisa basira ilimi daga Allah na wannan addinin ya kaza ga makoma kakai kaza azaba ake kana kan basira magana ta Allah ce duniyar ta Allah ce lahirar ta Allah ce yau din ta Allah ce jiya ta Allah ce gobe da jibi da baɗi na Allah ne ba dole bane dukkan munan mu gabari kai ko gobe ba tilas bane Kwarai.
in Allah ga dama mu gani in bai gaba da ba mun gani ba kai duniyar kanta he in Allah ga za ta kai gobe in bai gaba da ba za ta kai ba ba mai tilasta Allah ta kai kuma yana iya yiwuwa ta kai din kuma duk abin da kuke tsammani ba shi ba zai faru wani abu zai faru haka ne ko ba kawai Haka take.
to shin wanda yake kan basira daga Allah shine ilimin addini Gaskiya ne.
wayewa tabbas ba ƙarya ba kaman zuyina da husu a amali yana zama kamar rudadde jahili wanda shaidan ne ya kawata mishi mummunan aiki yace ita yi kyakkyawa ne aikin da bar riba a duniya bar riba a lahira a duniya ba jin daɗi a lahira ba jin daɗi da zai rike jin wani shirin yau da gobe na amerika wanda a wannan shirin an tsara shi ne don a ruda matasa to yau sai suka zo suna shiri akan kiwon lafiya wai magana akan mace mai shan giya yaya ɗanta yake aka ce to ɗan zai iya samun matsala iri kaza iri kaza kamata a ce mace kafin ta ɗauki ciki da wata uku ta daina shan giya kuma in ta ɗauki ciki ma da wata bayan koda ta aihu in ta ci gaba da shan giya to giya tana shiga hannu kai ƙarshe ma aka ce ba mace ba mai ciki ko namiji ke shan giya sai shi ta yi tasiri a wannan dishi suna ba da shawara mata in za su yi aure su dakatar da shan giya bakku ba su shawara su bari duka irin waɗannan suka dai ga suka Allah ta'ala ya samu dace to idan idan Allah yanzu wannan mai shan giya ba shedan mai kawata mishi abin Kwarai.
ita giyan nan kai a lafiyarka matsala ce a hankalinka matsala ce a aikinka matsala ce a rayuwarka matsala ce Addinin ka.
sannan in ka je a lahira matsala ce shan kokin matsala ce ka san wata sharri da kokin gare ta duk duniya babu abin da ya kai kokin mai da mutum tale matsiyaci ba idan ka saba shan kokin Subhanallah.
to na warko dai ka da aka ci ko kwamsar gyaɗa ta kai miliyar da to shi kun mashayin kokin in ya sha 24 hours ta sake shi bantikaturar ta sake shi yadda yake yin ligidib in tsimma na iya yin tsaye yanzu ka dai da zare ya yi dai to a yadda zare bai iya motsi shi ma bai iya motsi ya sha kokin ita kuma ɗan abin da zai iya shaƙa ɗan sit ta miliyanci sai ka yi roƙo ne kana cewa a taimaka maka bar ɗari biyar a ce to ɗan shaka shaka kaɗan ka yi suru ta ce yi kenan ɗari biyar ɗinka ta kare da allah wani kuɗi gare ka za ka iya shan koki ka zamna da kuɗi a duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gaya mini shi ya sanya ɗiyan masu kuɗi da suke shan kokin Mm, gaskiya akwai wani da yake tsohon ɗan kokin ne na gina magana akan nijar sai da ya tsiya ta gida shi yasa zai ke taka maka mena bin faransa saboda na kokin yi ne ma wallahi na ko shi kuma ɗayan ka san ai kuturu ne shi wannan mai yawan zage-zagen ku mu mun yi magana da wanda suka san shi wanda suka nema mishi magani kuturu ne to ka san shi ɗabi'a kuturu yana da wata matsala
subhanallah zahirai gare shi kuturta ba tana lalata gabai ba kwarai kwarai tana lalata fata ko ba ta lalata ta sosai tana walala to kuturta wannan abin da haka ta ma gabai sai ta ma kwakwalwarka haka take hutarwa waje inna shi yasa kuturu kullum ana rigima da shi shi yasa wani kuturu hadari wai da ya taso shi ba iya gudu ba zai to ruwa ya rika dankara shi da kankara cikin dare sai aka yi walƙiya ya ce eh ni ne haska ka gani wai har yayi zuciya to ba mai hankali duk mutumin da aka ce maka kuturu ne ka'ida bai da hankali shi yasa kuke ga ya wannan zage-zagen yake ɗaya rage yake rage zani kuma ku kalli fuskar shi ku kalli watsotsin shi kuturu ne shi yasa ya dan ya zage ka ya zagin da yake dan huce mishi abushi ku dan raga mishi Allah ta'ala shi kuma ɗayan wancan da yake dan hayaniya wannan so yake faransa dan dan mishi na kokin Allah sauƙaƙe wattaba'u ahwa'ahum suka bi soye-soyen zukatansu sai Allah ke cewa مثل الجنة التي أعد للمتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
Allah faɗuwar. Allah ke cewa masalul jannatin lati wa'ida lil muttaquna. Ga siffa aljanna da Allah ya alƙawari ga almuttaquna masu tsoron Allah. Dan Allah ya ce uiddat lil muttaqina nayi tanadin ta ne dan masu tsoron Allah. Masalul jannatin lati wa'ida lil muttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha. Tilka uqbal ladina taqaw wal kafirina an-nar. To misalin aljannar da Allah ya tanadin ta ga siffarta. Allah ce fiha a cikin ta anharun akwai wasu korama koramai na'am gulabe na'am an gane su ko na'am
su ba zarmu bane shi ka san zarmu in ya kai ruwan ya bushe asha ita ko korama kamar irin ta kogin Niger na Niger yana kahewa dindindin ya zama yashi ah
amma yanzu idan ka ce koramar take kai ruwa wani wuri in ka je nan yan tiba take dauko yashin yin bulo ko ya wuce ba goro sabin to ba irin ta ta wannan sunanta zarmu mai kai ruwa ya zamana haka na ya zamana babu to korama wanda ko da yaushe akwai ruwa gulbi ko kake kogi kuma wanda bai kai teku ba Mm, to akwai irin wannan a gidan aljanna na'am min ma'in na ruwa ka gane abin na ru koramin na ruwa ne gaira atinin koramu ne na ruwa ba waɗanda suke canzawa ba kasar ruwa a duniya in ya daɗe yakan yin gwiba an san gwiba ko?
Mm, dan gona ya lalace yakan yin lamniya sai wanda suke da wadawar kasar lamniya me lamniya eh lamniya kwado akwai wani abu yanar tsanwa da za ga yi ruwa ba ciya ba ne wani abu kamar miya miya amma kore ne kwarai kan wani to dadewar ruwa take sa haka shi kuma gwiba wani tattaka da in an tace ruwa aka bar shi ya kwanta za a ga an wata wata datti a ƙasa wannan dattin idan da za ka sake dafa shi ka sa shi cikin bilitir ka tace kuma sai ka ga wani dattin haidau shi ya sanya ake irin wannan ruwayen na roba su tatattu ne bayan an tace aka ƙara tace aka tace aka ƙara tace in aka dafa su sai sun huce kuma sai a zuba cikin wata filter ita filter din kaɗan kaɗan take tace su ƙohoyinta ƴan kaɗan ne ruwan kaɗai duk yadda ta ya kai ko da ƙwayar zarra na bai wucewa automatic ne ke automatic ne to sai ta tace to ti- shi na lahira haka yake a tatar har abada baya lalacewa to ko wannan din ya daɗe sai ya yi ta lalace tunda ba na Allah ba ba na wannan to su wannan an- me- wannan togi ne na ruwa ko gina ne na ruwa wanda gaira asi ne wanda baya gwiba baya lalacewa wa anharun nami menene gaba وأنهار من لبن لم يتغير طعمه wa anharun da wani koramman su kuma min labanin na madara lam ya tagayyar da'amu ɗanɗanen shi baya canzawa duk wanda ya san madara ta duniya ɗanɗan na canzawa yanzu in ka ɗauko madarar raƙun za ka ji ta bata da tsami amma in ta wuni ga ta bata kwanta ba amma kuma ta yi tsami yanzu hedi a dama hura da ita a sha ba madara ba ce ta zama mi nono haka nonon shanu da tumaki da awaki shi kuma kwanci yake wannan kwanci shi yake nuna alamin yayi mi yayi tsami to bayan wannan tsami in aka shi ma mi zai yi Nuna.
lalacewa zai ka ga yana wani dan dan dole a gaban da shi ya fita lashi ya taba shi shi yasa Nijar da bamu da abinda muna da dabbobi kusan miliyan 48 dabbobi wannan miliyan 48 kenan duk dan Nijar in aka raba mai sai an bashi dabba biyu tafi yan Nijar yawa gaskiya
to waɗannan dabbobin miliyan 48 kasashe dubbai ba su da irin da faransa ta kalle ne ta ce to duk saniya da akuya da tunkiya da tsayi ba arziki ba idan ka a saniyar cikin masu arziki in ka je banki yanzu in kana da garken shanu saniya dubu ita ce ake cewa sanda goma saniya ɗari ita ce sanda ɗaya to in kana da sani- sanda goma sai ka je banki ka ce da allah a baka rancen miliyan to me kadara ka wanda zaka kawo tunda ita banki bata daukan ka- wannan runguma kadara ce ka ai Allah ba ka ban ruwanta ka abinda in lokaci ba ka ba za a karba sai ka ce ga sanda dubu wannan ga sanda goma saniya dubu ai da sun yi miliyan ko to faransa ta samu su ce la da kai da wanda bai da komai duk ɗaya ne gara kare ƙarya take
saboda faransa ta kiya a ce ita da yan boko sun kiya a ce dabbobi arziki ne
Ca- saboda in an ce dabbobi arziki ne nijar ta kowa dabbobi tana cikin suwa kenan masu arziki to mu kuma an yi tallan mu an ce mu ne mu tsiya ta duk duniya a tsiya mu muke na daya duk da kai gasar tsereren tsiya to mu ne na daya ƙarya suke an yi ga an yi tsereren tsiya min nan san sosanti mun yi na daya sosanti an daya sosanti mu ne duk fireme fireme fireme fireme matsiya na tsiya amma ba na arziki ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
a banan nan hami yan siyasa suke ce mana Niger mun tsiyaciya ce albashi wannan da ma'aikata ma'aikatan Niger duka sun kai 500,000 eh ba su kai ba to 54,000 ko to kara su kai 500,000 ma a miliyan 27 an tsere mutu da miliyan 26,500 wani akalin kansu to wannan ma'aikata ka ce wai in za a biya su kudin aikin da suka yi iya nijar abinda take iya biya da kudin ta mutum 35 wai mutum 65 turawa ne suke yin tausayi saboda imanin bature saboda tausayi saboda gaskiya na bature ya yi hawa ya yi hawa ya ce har Allah bai ba su ba ga kudin mutum 65 shi ya sanya da aka ce wanda suka ce sun hana sun dakatar da ba mu taimakon mu ba su taimakon da ba mu taimakon su sai aka ce waɗanda suke cikakkun yan boko ido suka ce ko kwana goma sha hudu ba a yi ba sai ga an yi wata ɗaya ana biya an yi wata biyu ana biya aka yi uku aka yi hudu aka yi biyar ana biya wai koko nan ba so bane ake aiko gane hikima ita duniya akwai abin da kake na barazana rawar daji me yasa da aka je umara manzo Allah ce sahabbai da suka yi gudun hijira ta kuwa madina su huto da kafadar da aga ba rabamu bane akwai abin da kake nuna miki ya kata ya kara bata rai ka ka ce ba min iya biyan albashi mun biya ka ce yunwa za ta kashe mu ba ma yunwa ba mu wasa ma muke muna raba kuɗi a wasa shi za ka yi ta kyauta kuɗi a wurin dan ku gani ku ƙara bakin ciki ba wai koko ba ake so a yi kawai dan abu lakanta gani akai koko siyasa ma ba su iya ba yanzu ina magana yi talatin muke iya biya da biyar ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne aka ce a iraniyan mu ne na hudu a duniya da muka daina kai namu sai ya zama to kashi 40 kaɗai ake sauran suke samarwa yanzu ƙarya ne ko ba ƙarya ba ne mu mutsiyata ne ko masu arziki ne sai ga shi da muka ce mai taimakonmu mun gode a sarka lahiya Allah tsaka da alheri ya ce ba na huta ba in na huta zan tsiyace a gidan mutsiyaci kuma kake in ka huta ka tsiyace haba da Allah wata irin ƙarya ce wannan ka zan mu yanzu na Nijar mu yanzu ba gidaja bane duk wani shashasha da yake gani shi mai wayo ne in ya zo wallahi in muka mu tattauna shi kawai jibe da hankali ka san amerika ta zo ta ce mu kun san ku nijar tsakin amannan mu ne tun ba yau ba ba wani irin wannan bane sababbin amannai na zamani ne take ne sababbin amannai na zamani irin su rasha ko mu tsakin amannai ne na tun biladal mun ci riba juna mun amfane ku kun amfane mu tsakanin nijar da amerika aminci ne muka ce kai gaskiya ko mun gode tunda dai Niger ke wannan Amerika ke aminiyan mu ce gaskiya muna godiya sai su shugaban suka ce to wallahi Amerika muna godiya da amincin mu domin yanzu mun wuce abakai mun wuce hulɗa jakadanci aminci ne mu amintattun ku ne ko amintattun mu ne wani kuma abu ayi kyau muna godiya wallahi faransa wannan Amerika Allah saka da alheri wani abu yayi kyau yayi kyau wallahi sai mu ce to amma ga wani abu mun ga amintattun shirukiran da aka da suka shiga matsala mun ji irin gudunmuwar kika ba su da makamai da dukiya saboda aminanki amini yake ce yukira haka ne sun ba da kudi ko sun ba da ba sun ba da makamai ko sun ba da ba mun ga amini yake isra'ila da aka yi mata hari kika tashi saboda aminci kika kai gudunmuwar kudi da makamai to mu ma ni gaggama da yan ta'adda tunda amini yanki ne sai kimi irin yadda kika ma yukira ko kuma ƙarya ce ba aminci bane kimi irin yadda kika ma isra'ila tayi sai suka soke kai ashe ba abinci bane mu za kuma bayan banza kai ma dabba kai hankali bare mu da muke da qur'ani mu za ka ta mu za ka fage da aminci ka fice mu kariya ne ba aminnan mu bane kai mai jiran su zama aminnan ka kuje ku yi aminci mu mun gane in dai mu aminnan ku ne mun ga da kuma aminnan ku Isra'ila ga su ba su da gaskiya amma kuka yi kuka ce wallahi mutum dubu daya kashe musu ko kuma a kodi yanzu su sun kashe sama da mutum dubu ashirin da wajen takwas tsakanin yara da mata da tsofaffi sun kai ma asibiti hari sun kai ma kanta yan gudun jira hari sun kai ma kaza hari sun kai ma kaza hari sun rushe gidajen mutane amma kuka ce duka abin da suka yi daidai saboda amannan ku ne to mu yanzu ga yan ta'adda suna za suna kona ma mutanen da ba su ci ba su sha ba ba su taba kowa ba talakawa ana kona musu rumbuna ana kashe musu dabbobi ana kashe su an hana su karatu an hana su zamana lafiya lakwal din ma ingilishin da faransancin an hana su ina amannan mu ya kamata amannan su kama mu ko su kama ba da Allah in amannan mu su kama ba da gaske ne amannan mu ne sun kama ma amannan su da gaske mu da suka ce mu amannan su ne da ta zo kan mu sai suka roke to a tabka lahiya su ma inda wancan ya tahi inda saniyar gaba ta sha ruwa ta baya ma ta sha ta bita domin ba amannai ba ne ƙariya ne inda amannai ne da ba haka ba za a to shi nono ne wanda baya tsami baya canzawa dindindin yana nan a madara kun taba ganin iri yadda ake haka akwai wanda ya ajiye nono ya yi shekara guda waɗannan muka da kuke gani ana yi ga ƙa'idar duk abin da ɗan adam ya yi ba zai sati ba zai lalace shi ne ƙa'idar duniya to ya aka ake sekirari fanta coca espresso sprite kenan ko wace ce mirinda tonic tonic maltina yuki su ba sa lalacewa ina wani magani da ake sama gawa kataribi shi ake dasa musu ke za in kuka lura yan bariki sun yi kowa matsala ka zo ka haka na ka ce a bana maka ko ka mai sanyi sanyin bala'i ne ita kokar da abin wannan dinta kuma shi wannan sinadarin yana haifar da kansar mafitsara da kansar kododi da kansar hanta
a likitanci ba shi sanya inda gaske ne nemo tsaniyarka da lemunka a matsa maka a gida ka sha da waro ka ji lafiyar ka ɗaya ce da mai shan koka mai wanda ya shekara uku bai buhashin shan fanta bai buhashin koka in allah yarda sai ya yi kamar sati uku sai ya kamar shekara uku ana dudduba mashi ƙododin shi yana zuwa Tunis- Tu- tunisiya in mai kuɗi ne ana ɗan a'auna shi kuma talaka ne shi lahira ta yi baki in kuma talaka ne ya jira lahira ta yi baki to wala duk a wannan wurin kuke ɗauko wannan wannan wannan ciwon koda da ciwon wane da ciwon wane kar ka manta fa ita amerikan nan kamfani biyu da suke rike ta kamfanin bindigogi da kamfanin farmasi da haka dole duk abin da za a ce ku ci afirka a sa mashi wasu ilguba dan farmasin su ya ci riki su biya ma'aikatansu shi sanya suka hana ku yin farmasin ku kamfanin bindiga kuma don su yi ciniki dole sai ana fada ita amurka ba ta yarda da goyon bayan zaman lafiya ba in duwa ta zama lafiya shekara ɗaya ta ba fada amurka ta fiye to ci me za ta ci kuma
yanzu da allah wanda ba zai ci abinci ba sai kun yi fada kun kashe kanku wanda shi ne aminu allah sauƙi to da haka akwai wannan menene kogi na gaba ونهار من خمر لذة للشاربين wa an harun min khamrin akwai wasu ƙoraman su kuma na giya ne ba irin giyar duniya ba ce giyar duniya mafi tsadai inabi ne ake matsewa da alkama sai a ruɓa ba su a sa musu alkol su samu wani gas shi kenan daga ka fara sha alamun in wuski ce in aka ɗan ƙara ruwa kaɗan sha sai ka ji kanka ya fara ɗaukar ciwo to ka san duk abin da ko yake dauka yake ba da ciwon kai kai ka sa akwai matsala ce to ciwon kai ciwo ne shi ya sanya dan giya in ka kalle shi na farko dai mahaukaci kuma in ka kalli huskar dan giya tun a duniya bai da kama da mutane masu kyau komin kyan shi za ka ga wani kubkub haka kamar hura ta yi tsami huskar kuma magana za ka ga ba maganar mutane bace ta masu hankali sannan kuma likita shi ya san bala'in da ɗan giya yake ciki amma dauriya suka suka kama ita to ta lahira ba haka nan bace bai za a lazzatin lishari بيضاء لذة للشاربين farace tas mai daɗi ga wanda zai sha duk wata giya a duniya ba ta da daɗi daga mai tsadar zuwa mai arhai ka zama mai arha kamar burkutu ita haɗi ne ake ribawa a kai shi a ɗan riba shi sai ya fara tsiro sai a niƙa shi sai a tafasa a yi wani kunu-kunu shi kunun a bar shi ya riɓe to da alamai matuka da bodari kirkiri shi ma kirkiri in ya samu naman shi da mai ya riba shi kirkiri defense ce binnewa yake da abin da ya sa in ya riba abu defense ne saboda in ka taba shi ya ma tusa ka haukaci eh kaga to kai kuma ka raka cin abu ribabbe kai kuma me huje ka diggiyar duniya tana sa rishin lahiya ta sa ciwon kai amma ta lahira la yusaddiquna anha wa la yunzifu ba ta bugar da ba ta sa ciwon kai sai kuma yace mi da korama ta ونهار من Hmm?
ونهار من عسل مصفى wa ana harun min asalin musaffa da wani koramin na wannan abin korama ta zuma musaffa ta caciya zuban lahira daga kumbe kuri take zuma duniya ita kuma daga kwari take wa awhara bika ila nahari وأوى ربك إلى ال- إلى النار أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ya arshu ومما يعرشون ثم كلي من كل ثم الثمرات.
كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا كرشين.
يخرج من بطونه شراب مختلف min ألوانه bidunihi ko biduniha يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه bayanan Allah dai magana akan kudan zuma sai ya kharuju min biduniha ko min bidunihi ne min budu ne ha ne min biduniha kuskure na ne ne kuskure daga cikinta wani abu yana huta ko dai kashi ne ko amai domin ga gamin wani abu na biyu na uku da ke huta ba kashi ba ba amai ba daga ciki ko dai kashin kuda ne ko aman kuda ne wadda ita ce zumar duniya amma duk da haka Allah ce a cikin ta shafa'ul فيه linnas شفاء tana للناس warkarwa ga mutane to ta lahira ba ta ba irin wannan bace tacacciya ce ba kuda bane yayi ta Allah ne ce ta kasance ta kasance ta duniya ma idan da za ka yanki tsokan nama ka naza cikin zuma sai ta yi wata guda ba ta ribi ba shi yasa antibatir din da yake cikin zuma Allah kaɗai san iya kashi idan da za ka yi bismillah ka sha zuma tacacciya da ba a haɗa ta da komai ba wala ko diabetes gare ka ƙasa take amma irin wannan gi- wannan din namu zumomanmu wanda wata an hada da dalili wata an hada da sukari kana da yaba kaje ka sha daga sama karkace anan kai mu ce muka yi muka ta tsakani da Allah zuba wallahi mutane da dama sun sha ta musu maganin diabetes kaga sukari ne to amma ba sukarin da yake cutarwa bane zakin nan magani domin Allah ce fihi shifa'un akwai magani ga mutane tana maganin hatta da diabetes tana maganin duk wani rashin lafiya to kaga wannan a lahira kogi ne sai kuma me ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم walahum biya min kulli samarati kuma suna da dukkanin nau'in ƴaƴan itacen da ma ka sani da wanda baka sani ba an gane ko walahum ma yad'un kuma duk abin da suka bukata suka kira za a kasu za a kamo yad'una biya bi kulli fakihatin aminin suna kiran kowane irin nau'in itace za su kira a kama su shi cikin amincin Allah fihi ma min kulli fakihatin zawjan wa magfiratin min rabbihim da kuma gafara daga Allah mahaliccin su bayan haka Allah ya dinsu dillahi da suka yi sai yake cewa كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أماءهم kaman huwa khalidin bin nari yanzu wannan da aka yake cikin wannan ni'ima zai zama kaman wani zai dawwama a cikin wutar jahannam a wuta fasuqu wannan ma an halima a shayar da shi ruwa mai a shayar da su ruwa mai tsananin zafi shi wannan ruwan faqata am'a'ahum ya yanyanka musu ya faffatka musu kayan cikin su kai kayan ciki ba suna da matsala hanta in ta tabu duk kuzarin cikin ka za ka ga baka iya baka iya motsi ba fa cirewa ta yi ba ina ga abin da ya warga za ta idan da za a karkata mutum ya be- ya- ya- ya be- ya meka hanta shi a taka mishi kulli mai kari taka mishi kulli hantar za ta tarwatse tun da dama wani jini jini ne in ta tarwatse wallahi baka awa 24 hanta ce hanji yana da lahiya huhu lahiya ina ga ji- ruwan wutar jahannama da yake tsinka komi su kodai su hantai su haba jama'a tambayi masu ciwon koda irin abin da suke ji iya koda su ce fa take ciwo ba wani abu ba amma tambayi abin da suke ji to ina ga yana ciwon koda yana ciwon hanta yana ciwon huhu yana ciwon zuciya yana ciwon hanjin shi ya cire can da da da, da wani ne da Allah zai idan ka kira shi zai yi amsa to irin wannan bala'in irin shine dan wuta yake ji da doriya saboda shi duka kayan hanjin ne kayan cikin ne suka kakkaɗe kowanne ya wargaje lalace kaga me ya kamata yi eh mutuwa kawai to he dai a ce a ayan nan ba mutuwa ce wuya ce za ka ji ɗanɗani ciwon ƙodar da babu dialysis ɗanɗani ciwon hantar da ba a mutuwa ban magani ɗanɗani ciwon zuciyar da ban magani ɗanɗani tsananin me yake suna wannan appendicitis ɗin da bai da magani wannan tsananin tsarkin to ya alinka ma ɗan wuta ya ce ita yi kuma ban magani kuma ban warkiya ban mutuwa dala ɗan wuta ya cikin hank- kwanciyar hankali shi ne yasa Allah ke cewa la ya mutu da fiha wala haya su dai ba matattu bane ba su mutuwa a cikin ta kuma ba rayu bane da rayuwa ba ta da kyau Allah sa mu gani lokaci yayi Allah ta'ala shi ya dawo Allah ya gafarta mana akwai mutane da suke magana cewa mun yi magana zamu yi magana akan wannan abin eh, tarihin mulkin mallaka na'am kwarai eh muna hahada bayanai za mu ɗauko shi daga farkon shi har ƙarshen shi har zuwa mulkin mallakar da aka zo 26 ga watan bakwai na shekara ta 2023 irin yadda yake canza kala ya canza kama ya canza kama duk shi ne to tun daga sacinikin bayi za mu ɗauko har zuwa ga shigowar wasu nan ƙasai har zuwa ga irin abin da suka yi har zuwa ga fitarsu har zuwa ga irin yadda suka wannan kulla da wakilansu suke mana sai ku gane da Allah mai tausayi zai yi wannan mutum dan adam ba dabba ba zai yi haka za ku gane da haka nan muka ce ba mu da makiya idan ka wuce iblis sai turawa yahudawa da nasara wala ba mu da yake makiya ba hatta da iblis cutarwar shi ba ta iya isa gare mu sai sun kama mu shi yadda Allah ya ce ku kisu billahi ladi ko ku kisu ku zama da lahiya ko ku so su ku gama da musiba iya magana kenan da ba yahudi da mataimakin shi da horin behudi da bakin behudi da mai hankalin behudi da mahaukacin behudi da mai imanin behudi da mara imanin behudi mai kirkin shi ma'ana mai tausayin shi da mara tausayin shi wallahi tallahi dukkanin su guba ne domin masu imanin na tsantsa babu su wai imanin shine idan sun kashe kamar mutum dubu ashirin suka bar yara marayu sai suka musu kunu shine wa imanin red cross ta ka bindiga ta ka kunu duk wannan bindigon da yake gari ana yasu suke yada su mai jisan samfuran can ba a buɗe wasu kayan su sai su kai bam su taimaki ɗan ta'adda kuma idan aka kashe ɗan ta'adda su je su kai amnesty international zai to kaza kaza sojojin da suna amfani da makamai wanda suka wuce hankali bai dace ba wai kuna ji wa sojojin majalisar ki wannan amnesty international ta duniya ta ce sojojin niger sun yi aiki da makaman da suka kashe 'yan ta'adda fiye da kima bai kamata ba sun taka haƙƙin ɗan adam shi duk irin mutanen da mutanen suke kashe mana a yankin talabiyar su ba 'yan adam ba ne amma ɗan iskan da yake ma turawa aiki yana haddasa bala'i to shi kaɗai ne ɗan adam shi ya sanya shi a wurin ɗan iska ɗan an ddh kai ba ɗan adam ba ne waye ɗan adam barawo karuwa ɗan adam ce mata aure ba ɗan adam ba ce barawo da zai hada ka ba shi ne dan adam kai in ka kare kanka ba dan adam ba ne shi ya sanya za ka yi ta ganin wasu abubuwa wai da nake ji a cikin shirin wannan nasu suna shirin wai yanzu yara an bar tarbiyya ya kamata a ce ana tarbiyyatar da yara unguwa suna yi dattawa suna yi yau ba dattijan unguwa ba ku da kuka ajiye 'yan sanda a kwamteriya isfesiyan aka ɗauke su biyansu daban gidansu daban aikinsu daban kuka ɗauki shushi ba na nijar ba aikin shi daban don in ɗaya ya ƙaran uban shi in ɗiya ta ya ƙaran uwarta ko ubanta ku kama mata da lauyoyi don ta zama kuma an samu 'yan iska suna haɗa kwai ku ce a'a wai ba a yi tarbiyya ba wa kuma ba ta yi tarbiyya shi yasa ita demokuraɗiyya duk ƙarya ce gaba ce da baya shi ka gane me sai da ƙwaya yana da kariya mai shan kwaya yana da kariya kai da aka sha da ɗanka ne baka da kariya wailan nan wani lokaci na je kwamseriya sai na ji ana tambayar wasu duroge ba a bige ku ba wai polis ma ba su gebe su to yanzu polis an ka ɗan iska ɗan daba sai da aka kukuwa da shi ya zo wurin shiga sai da aka fafata da shi in ka bige shi tare da shi kuma ga Nijar wata ƙasa ce kasar Nijar fa yau me bambace da hotel dan iskan ya mumin iskanci ya dauke mu dukiya a kai shi a bashi batala a raka me ka mishi wannan har da dare da zuwa riya dishi abu da wata kantame mai gwata noman shinkawa da wajen tsankanin washa da wannan daga safa in ka sace akuya a ce je ka can inoman wata shida ka wuce daga takwas zuwa hudu da rabi ka tashi ku noma abin da za ku ce da su barayin su mu sata kuma kawai ku bar su kuma muna ce da su a dakar tamanna he ga dan kaza zama tikeke yayi timbi buce ne ba ha akwai da cewa ka a sa wani gado na ina zuwa ina zuwa in comment ina dawo eh kar a hawo ni gado na saboda yare na iko waɗannan da kake gani yan wagana fa yan kaso kayi lahin da ya kamata a daure kashi karanta talatin ko a hukunci mai hukunci kisa ya ce to kaga ba katan banza ba za mu kashe za mu rika ciyar da ga bindiga wuri kaza muna da mikiya je ka ka raka yaki in ka kashe ka rayu kana da biya ka ci abin da kake so kai dai mutuwa kaza kai ta yakin haka mutu da mun kashe in ma ka zo nan kashe kaza su ne ake tattara a ce kuje in ya kama yaki yau shi da mun mutace in ya koma bayan mamtuwa dai a gaba mamtuwa dai in ya saka gaba da bindiga mai tsada shi ya za su ke tsoron su daman yan kaso ne an yanke musu kuncin kira ce to ga bindiga mai dun ku ta zama a nan kuna noma ku tafi can inda ake rigima da rasha ku kama mata kana da dala kamar jika 400 a wata in kana so ka yi shigataka ka kayi ka ci ka sha ka more nan ku in kana da koko ba an baka ba kuma daman kashe ka za a yi to madadin yanzu a kashe ka da wuri da gobe ne za a kashe ka amma ga bindiga je ka ka iya zama ma to da Allah ya kashe tamani in ya zo fara fafafafafa gudu bajiya da baya in ya koma maka shi zai gare tsaya nan ya daddankare kai dan in ka in ya mutu a kwana goma ya shekara ka biyar ya dan mora ne to mu ne anan kawai ake ba yan iska hurriya ake wa abu daga dama subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh